إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara haɗuwarmu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba sha biyu ga watan Rajab hijira shekarar dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da ishirin da hudu ga watan farko dubu biyu da ishirin da hudu a yau insha Allah za mu yi darasi na takwas cikin littafin riyadu salihi muna dai cikin kusan ƙarshen dogon hadisi na ka'ab bin malik radiyallahu anhu wanda dai bayani ya gabata irin jarrabawa da ya samu akan rashin huta jihadi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma na yadda wannan bawan Allah ya tsaya akan gaskiya ko rike gaskiya duk dacinta ko me zai same shi ya same shi akan gaskiya wanda ya san da cewa ƙarya ba ta huddaka bayani ya gabata yadda wannan sahabi bayani cewa inda har magana ce ko gaban wa ya tsaya ko ya zauna a shugabannin duniya kowane ne yadda allah ba shi iya magana kalamomin magana to da zai iya mai bayanin da zai wuta da wushin shi kowane ne amma ce na san idan na yi ƙarya annabi kai kuma ka amince da ni Allah ba zai amince ba da ni wannan abin ya sa ya tsaya amma me zai wakana gare shi kan gaskiya sai dai wakana don shi ba munafiki wanda bai cike munafukai wanda suka yi ƙarya don a roƙa musu gafara kan ƙarya suka yi kuma bayanin wannan bawan Allah halin da ka shiga ta su uku ne akwai Hilal bin Umayya مراتب بن ربيع مراتب بن ربيع لله بن أمية كعب شين أوكس أوكس كشكون هذا to cikin wani bayani ne duka ya gabata bayan yadda aka dalili da ake samu da kawar cewa wanda ya laifi don tsoratarwa don zargin abin da yi mun ga dai yadda manzala ya sama kawar da ya magana aka kaurace mishi hatta ya ce mun soyuwa alaka da cikin abokan shi yan uwa abu katada ko katada wanda ya shiga gonar shi ya mai sallama bai mai da mace ma ya sallama ne kuma duk bayanin da ya mai da ce iya san Allah da manzan shi da ce wallahi da Allah shi na mai sani ina mai tauna bayan katada mai hankali kuma mun ga da yake cewa wata musiba ta biyu ta same shi yadda haka waye gari kahuri yake kwaɗan shi inda maliku gassan wannan sarkin na gassan da ya aiko ya ji labari yadda ya samu sankwama yake so ya ribaci wannan dama ya ja hankalin shi ka gani wani karantar da mu kai musulmi da kake musulunci kana yin dan Allah ba kana yi wani badan wasu a maka laifi ko abokan zama ko abokin aiki na addini ya maka laifi ka ce ka fasa to da dan shi kake wa wannan shi ne kwatanta daman kenan ba Allah baka ke wa Allah kake ba ruwanka da abokin tahiya abokin aiki duk aikin addini da wani ya maka laifi ya maka wani abu bai dace ba baka da ba ruwanka da shi wajen aikin ka na addini Allah kawai kake wa kaga wannan shi ke sa mutum ya samu nutsuwa cikin aikin Allah bai damuwa da komai ko yabo ko zaki ko kuma menene to shi kabin shi ne sakin gane manzon Allah da kanshi yace a shayi lahiya kamar shi kabin ya san abin wannan addini Allah ke ba na baki ba mu kaga ba a lokacin da annabi ya bashi labarin aka tura mai da bushara da busharar da ya zo da wurin ciki da komi ai yawa da wata tambaya mai muhimmanci ta ce ya rasu lalla wannan abin da ka ban labari na bushara daga wajen ka ne ko daga wajen allah ya ce daga wajen allah ne ta kuwa samun nasuwa allah ce ki da yana gidan allah wannan a takaice dai bayan wannan bushara ta zo to shi ne annan yake gaya mana inda kuma musulunci ya halatta a ba da tukwici kaga cewa kayan da suke ciki su kaɗai mallaka don wurin cikin da wannan sahabin ya kama shi labari a mashikin tuba kayan wasu ya aro kayan da ke cikin da gaba ɗaya ba su ba ba da shi wannan shi na a hausa ce albishir kenan albishir abu ne mai kyau musulunci abu ne mai kyau to wannan shi ne da ya zo yake faɗin ya rasu laga shi dai annabi kuma ya bashi labarin yau ita ce mahi alkhairin rana baka taba samun rana mahi alkhairi a yau ka ba kamar ta yau saboda Allah ya amshi tuba shi ba a cikin al'adar yake bukata a nan farin ciki ya ɗauki niyya duk dukiyar da ya mallaka zai bari gaba ɗaya san da abin da Allah yake wa dukiyar tashi gaba ɗaya zai bari sarka fi sabilillah dan jin dadin Allah amshi tuba shi annabi ya ce a'a ba ba da gaba ɗaya ka rike wani abu to sai ya ce to ya duk abin da ya mallaka ya bada banda rabon shi na haibar wannan shi kadai bane to shine yake cewa kwarai na sami jarrabawa akan gaskiya kuma na dumniya har abada ba zan ƙara yin ƙarya ba a rayuwata to ta mun zo daidai nan sai yake cewa bayan ya ce wa inni la'arju an yahfazani Allah ta'ala fima baqi kuma ina fatar Allah ya kiyaye ni da yin ƙarya cikin abin da ya mun saura na kwanaki na wani iya bada labarin da ɗan shi tun daga wannan rana bin taɓa ƙarya ba a cikin rayuwa don kun tuna ce ka'abu ya rayu annan bayan ya koma ga Allah abubakar umar usman a duk bayan sun koma ga Allah a lokacin ma'awiyar Allah mai cika ne ya ji ma abu ne da duk wani shekarun bai taɓa yin karya ba ya ce ya fatar kuma allah ya kiyaye shi a gaba to a nan yanzu daidai yake cewa fa'anzalar lahu ta'ala laƙar taɓa allahu alar nabi wal muhajirina wal ansar da zai taɓa fi sa'atar usra hatta balaga innahu bihim rabufur rahim cewa لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والتوفيقات الأسرة من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب الله ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم شيء نكشع yace hakika yanzu nan kenan ayoyin da suka sabko suka ba da labarin tubar ka'abu da yan shi cewa laqad taballahu hakika Allah ya amshi tubar ya amshi tuba yama ya yahi ma annabi kuma yayi da muhajirai da ansar alladin tabu fi sa'ati al-usra wa suka bi shi a wannan zamani na kumci mun ga labarin yakin tabu ya wakana a lokacin da daji tsananin zafi rana ga dogo tahiya kuma za a tankari mahi hadarin abokan adawa cikin wancan zamani rum kamar a yanzu ka ce misali gwanda ma nijar daula ce zama na a lokacin da ta daula wannan ba ka ce nijar ta ta kai yaƙi amurka haka ne a kwallo ka da keji a yanzu ana ta gama abin da bai yiwuwa ma suna abu ne daga wahayi manzo ne na allah to shi yasa kenan a wancan zamanin aka ware mu na hukai ba su iya damu na huci a kare gudun mutuwa ne to su ga gashi ga dangadan za a tinkari mutuwa ga dangadan bangaren tafiya daji ne kungurmin daji ga nisa kuma ga abokan ga mai haɗari kuma za a je inda su abin ya gami da yawa na a taci a wani yace waɗanda suka bi shi a wannan zamani na kumci yace kuma min ba da ma kada zuwa qulubu fadiqin minhu bayan wasu zuciya wasu kore ta kai ta ma'ana ka san karkace ma'ana da yawa sun sirda kan kun su gonda kun su ba su iya ba kore ya ta tafi da wasu kore su so su dan bar su bar hanya saboda hadarin da suke ciki to amma su mataballa wa alaihi Allah ya amshi tubarsu da hinda kurkuren suka yi manta su yi domin ko inna mu fihim ra'ufur rahim Allah game da musu masu imani wanda aka jero Allah mai jin kai ne barama gare su shine nan sai ce kenan kuma ya kawo aya ta gaba wa ala satil ladina kullifu hatta idza daqa alaihim abim wa rahban wa daqa alaihim anfusuhum kuma Allah ya amshi tuban mutane yanzu bayan nan a jumulce Allah ya amshi tuba ya yahe ma dukkan da annabi da muhajirai a jumla da ansa yanzu kuma anan aka ambato waɗannan suka ab Hilal ibn ibn Umayya da Munad ibn Rabi ya ce wato wala sakin da zinin kullifu nake haka wannan wala sakin da zinin kullifu wannan mutane uku wanda kullifu wanda aka jinkirtar da lamarin na zai mana bayani a gaba dangane da wanda ake da sati da tunku lifu da ɗauka ko lifu wanda aka bari a gida ba haka bace ba aya ko yau da aka bari a gida ba wannan ba nan wannan nan jinkirtawa wanda aka ba aka jinkirta lamarin su shine wal sati da tunku lifu hatta za da ka alim arzu marhabat kasa ta musu kumci duk gidan man kasa ta musu kumci wa da ka ta alim fusu ran su yi musu kumci wannan dai kuma daga baya tawazannu alamar janna la ilahi suka tabbatar da cewa ba wata makoma babu inda bawa za shi shiga matsala ba ga Allah ba suka ba su wata mahuta za su koma ga Allah kuma su mata ba alayhi da ya tuba Allah su tuba su don su mutu masu tuba kenan kuma wannan Allah wa tawwabur rahim Allah mai tuba da masu tuba na mai sai a takaice kenan dai wannan sune ayoyin da ka sarko to nan shine ka abin malik da ya karanta wannan ayoyi kiran ayoyi sun sabko a kansu hai cewa ya da zana mutu kullum kullum sadiqin da aka ana ayat sabko duk a kansu ne dai yace shine ke nace wal sadil zina kullifu hatta idza daqat alaihim al ma'ruf hatta balaga ya da zana mutu kullum wa kunu ma'a sadiqin kuma sai ma ku ji tsoron Allah ku kasance cikin kasance tare da masu gaskiya yace kala ka bayan ya kawo wannan ayoyi ne ne wanda suka sabko akan lamarin su sai ke cewa wallahi ma an amallahu alaihi min ni'matin qad ba'd id hadani Allah bil islam azam min fi nafsi min sidqi rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah akuna kadabtu yace na rantsa da Allah Allah bai mun wata ni'ima ba tunda nake ban taba samu wata ni'ima ta Allah ba bayan Allah da ya shirye da ni ina mun ba ni mai shirya da mini ban taba samun wata ni'ima girma a raina irin wannan gaskiya da na ga zan sa da zan sa Allah gaskiya wannan gaskiya da nan kwarai na ga wata babban ni'ima ce a gare mu bayan imani wannan gaskiya da na ga nan sallallahu alaihi ban ga wata ni'ima ba wannan gaskiya da na me Allah mana Allah kun ka sabto da ba mai kariya ba kwarai abin nan na da shi kwarai na shawi abin nan da shi kwarai yace fa ahliku kama halaka alladhina kadabu in je an halaka irin wa'incan wa'inda suka ƙaryar ai akwai da yawa sun zo sun wa annabi ƙarya matsaloli ne na gida kaza kaza dan ba su wutar kaza kaza munafukai ne masu ga annabi ƙarya ne suka mai labarin ƙarya uzurin ƙarya annabi ya yake da zahirin maganar su yace in ka ga ke ni na yi sa'a da Allah ya shirye ni ne gaskiya bai yi ƙarya ba in je an hallaka kamar waɗanda suka hallaka suka hallaka yace inna Allah ta'ala قال الذين كذبوا حين أنزل وحي شر ما قال لأحد Allah mai girma da buwaya ya gaya ma waɗanda suka yi ƙarya lokacin sabkar wahayi Allah ya gaya musu abin da mai sharrin abin da aka gaya mu ne dan faqala Allah ta'ala sayahlifuna billahi lakum idan qalabtum ilayhim litu'ridu anhum fa'ridu anhum innahum rijs wa ma'awahum jahannam jazaa'an bima kanu yakسبون يعرفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإننا لا نرضى عن القوم الفاسقين yace Allah yace sayahlifuna billahi lakum idan qalabtum ilayhi wannan aya ta sauko a hanyar tabuka kayan a zo gida ya tunanta labarin kinan qur'ani iya ba labarin da abin da za a yi kuma da baku labari a gaba ko abin yau kana yanda Allah ya saba da ayi wannan suna can Allah sauko da annabi da wannan aya na labarin munafikai da aka bi a gida Allah ce sayahlifuna billahi lakum za su yi rantsuwa za su rantsuwa muku da Allah idan kalabtu bile in kun koma gida za su muku rantsuwa da Allah za su kuna rantsuwa da tuhurtu anhu dan ku kawo da kai ka ku kama su da laifi da munafici ba musulmi kwarai bane ba dan ka kama su da laifi nake mota da da ba ba shi ko wuta duk bidan mota ne wuta to sun yi Allah ce za su muku rantsuwa dan ku kawo da kai da kama su daga laifi Allah ce wa inna fa'aridu anhu innahum rijis ku kawo da kai kakka damu da su shi zan miƙe da su muka zo wata zama da masu nan Allah wasu labari da masu Allah ga mutaci mai rantsuwa dan ka kawo da kai daga yanzu Allah ce kawo da kanka wannan sha musu lafiya inna murjus kafar tani kafar tani da jasad kuma wa ma'awahu jahannam za su kare rayuwar duniya makomarsu jahannam kuma da jahannama ba zalunci bane ba jaza'an bima kanu yakasibu an sa su jahannama sakamakon sun suka aikata na zalunci Allah ce halifuna lakum litardaw anhu suna muku rantsuwa ne dan ku yarda da su fa in tardaw anhu fa inna la la yarda anhu qawm fasikin amma ku kun yarda da su kun amince da su ke da gaske shi dai Allah bai yarda da fasiki a wannan tunanin ne ka'abin malik iya gida wannan abin da zo a kan shi ya ga in ma ya ƙarya annabi da shi Allah ya da shi imani kenan kuma ka ayyuka su dama kenan su ma sun yi rantsuwar banza ne annabi ya ƙyale ya da annabi musu Allah iya nan ya hushi da su ba su huta ba daga hushin Allah a aiki qala ka'ab ka'ab yake cewa كنا خلفنا أيوة الثلاثة أنا أنا أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعه yace mu wannan guda uku kullifana ayu thalatha an amru ulaka ladina qabila min muslima an jinkirta mu mu wannan guda uku shi kabil malik lalibin umayya rabi munat bin rabi mu kuna an jinkirta lamarinmu a kan wa'intan wanda suka zo suka ba da hamzarin ƙarya annabi ya nema masa gafara ya bar su suna an ƙaida su tafi sun tafi amma mu aka ce lamarinmu ya abin da Allah ce kuma shi ma na kullifu na kina da su wani sa'atin da suna kullifu kina aka jinkirtar da lamarinsu sai daga baya tukwan ya ce kenan أنا أقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه في ذلك. يتعلم سلمة يا مسلم مبايعة ولك أمر غفر تعالى يجين كرتد لما مو أكد كرتد لما مو حتى قضى الله تعالى في ذلك ألا هكم شيء أكمل تقومون أكول ويوم. يتقال الله تعالى وعلى ثلاثة الذين كلفوا wannan guda uku tan da magana ga Allah ga guda uku da aka aka jinkirta ita walaysa allazi zakara mimma khulifna takhallufun an gazawi nan aka tsada khulifu yace ba ana nihin ba barin mu da aka yi zuwa yake haka ayat take ne ba ya sai fasara maka ayat ne bar sai da zin khulifu wannan wanda aka bar lamarin su aka jinkirta da lamarin su daga baya su ne kai wannan abubuwan su ma kenan Allah ya tubo su daga baya yace wa inna ma huwa taqdiruhu iyana wa irja'uhu amarna amman halafa lahu wa atadara ilayhi faqabila minhu minhu ba to inna ma huwa taqdiruhu abin da yake ne khullifu barin mu da man Allah yayi wa irja'u amarna inda yaji kirtar da lamarin mu amman halafa lahu akan suka suka mai rantsuwa wa atadara idan ka amdarin ƙarya kun faqabila minhu ya amshi zahirin sai bar su to mun aka bar mu daga baya ba ba mu sha wuya wajen kwana 50 na jarabawa tukun Allah subhanahu wataala ya aiko da tuba su wannan shine karshen hadisin Sa'ad na labarin shi na tubar shi da yayi kuma yanda magana tuba ta gaskiya in mutum yayi ita ce Allah ce karba amma tuba a baka neman istighfar a baka fata fa'ida kullu kawai istighfar annabi ne ma istighfar amma ba shi ba ta musu maganin kullu ba Allah bai da rasu haka mutum ya tuba ta gaskiya so da yawa akan wadda ababe wani addu'o'i neman gafara wani sai rudu tunda yana wani addu'o'in kiran can yana bane shi wai haka tunda ina azbari tana goge wancan haka suke wannan rudu a kai azbari da gaskiya tsakaninka da Allah da gaske ka tuba da gaske kai ne dama ka bari makana anna kuma kana azbari wannan izini ne na kuma ba ta fahimta maka ila wannan shine hadisin sai yace wa fi ruwaya wa fi ruwaya أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة التبوك يوم الخميس وكان يحب أن يخرج يوم الخميس وفي رواية وكان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس وأنا أنا صلى الله عليه وسلم ينهتا يهتا إن تبوك أرانا على خميس فدامه يوا يهسا متارا بلا قرانا على خميس duk da ba wajibi ne ba kan huta ba ita ba amma dai ya fi son huta in bana bai zo ba ya yi son huta ran alhamis a wata ruwaya in bulaguro ya yi kuma bai shigowa gida da dare yana shigowa gida da wallaha kuma yana farawa da masallaci ya je ya salla raka biyu kuma ya zamna a cikin masallacin kuma a tattauna da mutane ya gari ka sauran sauransu wannan mas'alar cewa ganin nasar ya hana ma kakku zo ma kakku shigo wa iyalanku mutum ba ba ana a boye ba na basu labari kwara shi yasa bai shigowa da dare sai ya bada labari wani lokaci ma sai a bayan gari a gaya wa mata yace saboda mata kan mutum ya zo iyalan shi ko ta ba cikin halin da bai dace ba ko wani abu na shuba ko ka samu ta ganin miji bai nan ta shiga wani hali wanda ba shi ba ka zo ka kyamace ta sannan bai ce ya tsaya ya ce aje a gaya musu ya kana yake ma sai su tsaya a nesa ya ce da gaugawa wani isa gari ya gaya musu gamu na muna zuwa kaga wannan zuwa abu ne na kyakkyawan mu'amala da iyalai kaka ga wani abin kyama a jikinta to za Allah ka mana sauki abin wannan kaga yanzu in ma wata nawa kai ga waya kirin ga mana mun taso Allah ka sanya wasu tunda dai illar da ta sa ka isko ta baka shirya ba da kawo to ga muna a kasha ga muna a doso ga muna a marari ga muna a kasawa ga muna a turbin fara ma je kashe gari ga mun shigo gari ma duwannan kaga Allah ta sani abin gaske mana amma kaka shigo musu kwara wasu na kamar musu shigo na abu ne a ga lokacin za mu tafi muna bulaguro zuwa a da timin shigo da wani mutum da iyalan shi wa ta ga muna wajen muna doso muna iya doso shi kuma za mu ga da tuwa kuma za mu ga da shi wai ke musu ƙarya iya wata gari da iya wajen dusu shi kuma za mu shiga alitawa ta ce ne ya so ne ka mutu na daban ka gaba da ne wallahi iya musu ƙarya kun ga shi na wa'a kuma ba zai shiga alitawa ne ma wai ta gajin dusu wai je ke ne ta ce wani abu ka zan bi dace wasu ba a san sa mutum halin da neman kama su da ba wannan shi ne a takaice da kenan a wannan mas'ala ta hadisin ka'ab bin malik sai wa an abi nujay imran bin husayn al-khuzai kina wa an abi nujay nujay shine kitab da mun nuna fatahmin wannan wata jimin da shi makaranta da gurin nujay daga makaddama da yace wa an abi nujay imran bin husayn al-khuzai radiyallahu anhuma anna mar'atan min juhayna أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي هبلة من الزنا فقالت يا رسول الله أسبت حدا فأقم علي فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فدعا نبي الله وليها فدعا وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني ففعل فأمر بها النبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت قال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين على لسبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أحدا من أنجاد أنجاد بنفسها لله عز وجل رواه مسلم أبن لك حديث أبي نجيل مران بن حسين الخزائي كي تشوى أنا مرات من جهينة وتمت لك تشكين قبيلة جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلى من الزنا تازو مدانا ذكرت تازو wajen manzana sallama ta zo kuma hubala minan zina ta zo da ciki kuma na zina ta zo ta tsaya faƙarat ya rasulallah ta ce ya mazan allah a sabta haddan faƙimu alai na yi abin da haddi ya kama ni kin na zina ka tsaye da haddin allah a kaina da kanta kawkanta fada nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam waliya nabi kira waliyin wannan mata faƙali ce mishi asin ilaiha ka ce ka kyautata mu'amala da ita fa'iza wata fa'acin in ta ayu ya ka kawo ta don ba kashe ta ba tare da ciki a cikinta fafa'al wani bawan allah idan na bai ga mishi kenan ya ji ya kula da ita bayan ayuwa kuma fa'amara biya nabi sallallahu alaihi wasallam ta shiddat alayya ta yabo annabi sa aka dan gama jikinta dan kace zur wajen motsi ko wajen gudu aka gama kayanta wuri guda aka matse aka daga mai jikinta da kayanta da yadda basin mutai zurba shine magana aka darme kayan da aka gama ta da kayanta sun amara biya furujima na ba da umarni aka jihi wannan mata sun masalla alaiha bayan ka shiga kwanan bai zo mata sallah umar an san umar zai zazzage a lokacin فقال له عمر عمر يا نزلما تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت يا مزن الله ذاك متسلى الهالي تايزنا مزنا شيء ذاك متسلى تايزنا سأل النبي عمر لقد ثابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم a wannan mata ta yi tubar da inda za a raba wa masu laifi mutum saba'in a madina tubar da ta yi ta wadace mutum saba'in ma ba ta ɗaya ba ya ce ya umar wahala wajen ta aka zana min an jaji da nafsiya da lajar ka samu wata tuba da ta kai ta ba da kan da tsaye da haddin allah ka bani ba wanda ya ganta bala shaida guda hudu ta kawo kanta ta ba da ta yi laifi a mata hajji kuma da kanta yan wannan yana karantar da mu da cewa halin masu imanin Allah kenan laihi babban aibu ga dan adam ba laihi ba laihi ɗabi'a ce ta mutum dogewa kan shi na laka yaban su da kawo antakin ita wallazin za fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim wa ma yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma qalu ya'lamun ya zama muhammad ban Allah na wasu tsoron Allah ya ce su ne wanda idan suka aikata wata alfasha suka yi wani laifi ko suka suka tobara ya su tuna Allah su tuna hukumcin Allah ba su kasu da zunub kai su neman gafarar zunubansu ya ce wadan su sun zuwa ala ma fa'ar zunubi ala wani ba sa ci gaba da gari shi mai imani wani da fasiki shi mai imani ya gano shi da ya wuzare shi daga ya gano zai koma ga Allah bai dogewa kan wannan ɓanna bambanci mai imani da mutum banza ba su da mutum shi wannan ci gaba a tarihi shi kenan kullum kullum ke shi kenan ba ruwan shi ko aka amma wannan tsautsayi ne da tsautsayi ne shekan ya rinjaye shi faɗa cikin saɓan Allah naka daga ya farka kai zai iya tuba ya koma ya magamara da Allah kawai kenan ba abin zargi ba ne ɗan uwa kadiba ta san da cewa sarai kashi tsayawa ba magana bulala ba hallahira ta kare kun babu wanda ya kama ta balle ka shaida kuma san shaida da suke da wahala shaida ba zina abin mai wahala shaida zina mutum hudu kuma ba kuma kana daki ba ko a cikin bargo ba ko kuma kuka ce mun gama ta a gidan shi kada gwamnati ne muka kira muka yanzu kuka ta kuka tsallaka gidan shi kuka kare daki ku zama a cikin bargo ba mu sadi ba mun shiga dakin mun same shi ne ta kuma gwamnati a gidan shi ta gidan shi a bargo da muka same su kuma za mu sadi a musulunci ya bargo kun ga Allah ta da ta an ga daura da sai ka kan abu ne mai wahala kama haddin zina don kuwa don kare mutunci na na mutane to kaga ba wanda ya ka ba wani shaida kuma bayan haka akwai wata dama idan mutum ya zo ta ya zina ko an ka kanka da yace kai wa dan wadi ne ne wa dole kuma ku rubuta kai da kanka ba ka kawai ba kai ya kake musulunci ba ba ne sauki daga sai a turawa a yi a ɗauko wani wannan shi a ɗauko wani wannan ne a ɗauko wannan a ɗauko wannan shi a wani wannan sai da nata a yi tabbata cike ta tabbata babban mutum an kai da mutura duniya suna da nasu shine mai hudu suna su ne wanda zaki mutum babban mutum ya so a mai shari'a nan siyasa sai ga mashi da wata mace shi ke na aka gama wani akwai ko ma menene ko ta waje mai ya zurma ne shi ke na gama yau kun ta kawo ta ce shi ke nan ina ya ce mai dabara ya zurma wani ma a waje ta ɗauka shi ke na gama da shi kanta ko ba su tana ba ko da shi ke na yayi da musulunci babu wannan suna kin cewa da yana bai da yana na shaidu a ni daga shi muka karya kike ku ba mu gina kan duba miji karya ko kike musulunci ba a musulunci akwai kare musulunci kan ga a turanci ba ka wanda ba ya ta binciken ka ko tuna ko ya yi ko an gano ga baya an ci maka mutunci an ce kai mutunaci ne ka ni malaka wata yade kai zina musulunci da ba da kin cewa da ya da meni ina shaidu a ni da a yana ba shaidu yaki ku zo da ku kaita wajen haddi a mata bulala ta manin gobe ta kara sun cike nan ya san mutunci kada mutunci da abu haka wala musulmi abun kuma sun sai mata abada da haka haka wannan da ya karanta da mu cewa kenan mutum dan iya da imani imanin da bai sa bai hana ka ba Allah ne kama duk imanin mutum zai sa ba Allah dan shedan ba wanda zai yau adam balle wani amma abin da ake nema mutum mai imani bai zama to halin shi amma tsawon sai ka samu imani da da shi da da shi ya taba na mara ke amma ina malaka da nasiha ne da ya komo shikenan a cikin da rayuwa ba ce da ya kaza kun shikenan mutum da rayi a mutum ne dan adam ke ko kuma shi zamanin da ka tarwa zan ka cewa Allah da yi ku mutsayin ku na mutane inda za a waye gari duk kuma kan mala'iku ba mu zaɓen Allah Allah zai ce da ku duk halaka ku kasa bi masu yin lafiya su duba yau su ruwa da nan ba ko zuwa nan magana haka za a ce Allah ka kaddara mu ya san mu sare yace inda za a gari mutane gaba ɗaya kaf ba mu zaɓen Allah gaba ɗaya Allah zai kusa da su ya kawo su mutane masu yin lafiya su duba yau Allah ke arai da furu da kin haka Allah shi bayan shi duniya shi haka ya tsara kan shi haka shine kuma daidai kima wajen shi haka mutausaya masu laifin sai wannan da ya zuwa ta musulmi ke ta wannan bayar Allah magana nake yan ta yi tuba tuba ta gaskiya dan nan son fata maka mutum zai tuba da tuba ta gaskiya tsakanin shi Allah kun ya tuba da kurin hawa wa an ibn Abbas wa Anas bin Malik radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala law anna li bin adam wadiyan min dhahab أحب أن يكون له واديا ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب متفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم أن رواية أنس دا ابن عباس دا أنس دا لابان cewa manzon صلى الله عليه وسلم ya ce dan adam ya safan ta halin adam ya koshi yace law annabin adam wadiya wadiya min zahab inda ɗan adam za ƙaddara a ba shi kwari ba komi ne zinariya kwari guda duka da shi wannan kwarin ba ba na ba ɓallon go ba da kwallon duka kwarin guda duka na kai ne gaba ɗaya wani ɗan adam na bai ce a habba an kun ruwa da yanzu ya ce da ma a ce biyu yana bukari bai ƙoshi adam bai ƙoshi zai gurin a ce da ma biyu duk zai mai mashi yawa fari ba fari wadi wadi wadi ba dan dutse ba wadi kwari guda gaba daya kamar annabi ya dauki halin mutum dan adam duk wannan kwarin ya nemi kari ta haka ce wallahi mana fa ba abin da yake cika bakin dan adam sai kasa kuran mana ya mutu kuran kasa ta ci amma ba bai kushi bai guda bai kushi sai ce wa tubullahu ala man taba amma Allah yana amsa tuba duk da tuba zuwa gare shi kiran kora Allah ta tuba abu dai la samu su masu tuba muttafaqun alayh sai wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala يدحق الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد متفق على wannan ruwaya ta Abu Hurairah radiyallahu anhu yana bada labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yadhaqu Allah subhanahu wa ta'ala ala rajulin ko ila rajulin ila rajulin ba ala ba ila rajulin Allah mai tsarki da buwaya yana dariya ga mutum biyu yan wa irin wannan siffofi da Allah ka siffanta kanshi ka hudu su yadda suka zo mu kai ka suranta a kanka eh dariya din ta kan tawani wani ka haka ba kanka wala kaga neman tuni siffa Allah kun ta Allah ya dariya ba ruwan da take da suka mutu shi wasu basir ko me kan Allah hannu Allah ya gani iya ji iya da hannu duk wannan gaba daya abin da ke kawo yan yan sha'iyar sauran masu juya sun sufan Allah yasa to zai ba hannun shi wani ne wanda za a ci Allah iya da kaza ai akwai da kaza wai a kun ta aka Allah iya da kaza tsaya nan ko to aka kuma Allah ko mun shi daban ne bai kama da komi ka fara suranta akan ka zaka ba kan wahala kurin Allah yana dariya Allah yana dariya ga wasu mutane guda biyu Allah zai musu dariya haka aljanna na zama da bayan ƙarshen wanda annabi ke cewa ƙarshen wuta daga wuta kuma ƙarshen shiga aljanna sun sai musulmi shine ƙarshen wuta daga wuta kuma shine ƙarshen shiga aljanna ya shiga ne wannan bawan Allah annabi ya ce ya gasi ya ramsu yace ya rabu ya Allah warin wuta ya kaza ya bala'i ya ishe Allah Allah akai ni dan gehe gehe mani ya ishe ni Allah ce bawa na kaka yau darawa na gaga gehen ya isa ita Allah bane yau dara ni da akai ni gehen ma isa kun Allah ne hukunta zai da bawo shi Allah ya ce ku shi ka shi gehe sai da tsinka ya waje haka ne wace Allah Allah kuma Allah ya mai dariya haka ne wace Allah ya dariya Allah ma mai dariya yace yace Allah kofa yace a ba wana ba kai ya muke da kai kai kace mu bakka da mu kuma ne aka Allah rahmaka Allah wai wai wai ku da rahmaka Allah rahmaka Allah ni kowa akai da kowa to bayan to baka tambaye komai daga shi an kare ba an kare aka daga zan ziyarar da an kare kota shi ko shi kenan shi da jin ko shi kenan bayan wata shi kenan shi kenan Allah sai ci kudda shi in yau ta yi juya baya ce alhamdulillah da na jani minki na gode ma Allah da ta yi daga bala'in daga wuta ya hutu yanzu to an kare amma can da aljanna kuma zai shuru ɗin shurara ya ce ya Allah ƙarshe ne Allah zai mai dariya zai ba shi dariya ya sa ya zama kan kan ya zama kawai don ba mutuwa ya zama kawai rumus ka shi ruwa kamar santin mana a haya ka shi ruwa gaba ɗaya su koma shi gaba ɗaya zai koma sabuwar wata kun kuma ci kuma ka wuce ka zai aljanna to ke Allah ya mai dariya annabi ce kenan kuma Allah ta dariya to nan kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana dariya ga wasu mutane guda kuma tun Allah kuma shi daban wannan mutane guda su wane ne yace ya qatulu ahadum al-akhar yadkhulun al-janna duka daya kashe daya da mai kisa da wanda kashe duka suka shiga aljanna da mai kisan da wanda kashe ko da shiga aljanna يعني وكان يتي يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل وانا جهاد يكاما يشجع جهاد في سبيل الله اكشي شي شهاده انا نان وند يكشي شن ثم يتوب الله على القاتل sai Allah ya amshi tubar wanda ya kisa shi ma daga baya ya tuba fa yuslim ya musulunta rasu shahada ya shahada shi wajen yaƙi ko na aljanna da mai kisa da wanda aka shi addinin Allah kenan ya bace ya kashe musulmi ya kashe musulmi shi ma kuma daga abin da Allah ba ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani sahabi cikin abin yaki wani yayi kalmar shahada iya nan zai haushi ya rasulullah wallahi ya ce yayi ne dai kare kanshi muna kallo ya banna ya kashe mutane kun hudi ne kun kariya hudi ne kun kariya ce hudi ne dai kare kanshi annabi ya ce idan ka kashe shi jininka ya koma matsayin jinin shi kanin ya musulunta naka ya koma na shi ya koma na na musulunci kina lokacin nan kina ya zama ya zama ya zama ya zama masu masu masu dam daga yau kalmar shahada an kare ba ga wani abu ba kasan abin da sun je shi duk da ya banna can ya ga ya banna ya kalmar shi banna ita shi kalmar shahada to tun da bi abin da wuri da ba iya na musulmi an kashe shi kai ne kai ne kai ne jinin da ta an kashe shi ka kashe mutum kenan a shari'a musulunci kenan sai da shan annabi zan ta tauta ta juma kabala a tauta ta juma kabala tuba tana goki da abin da aka yi da abin da mutum yayi yayi musulunta shikenan Allah shi da wannan shine karshen babu tauba sai yanzu babu saba babu mai magana akan haƙuri so da yawa mace haƙuri mutane suna ka haƙuri akan wani abin ya zo ka jimri haƙuri ya kan akwai haƙuri a kan ɗa'ar Allah dole ne da haƙuri sallah dare da rana da asuba kana barci ya daɗi a jikin sallah ka tashi da sanyi dole ka je ka yi arwala inda za ka iya ka huto cikin sanyin ka zo masallaci ka dole iya buƙatar haƙuri haka a an jima duk abin da kake harkoki aka kira sallah dole ka aje ka je ka yi sallah a zuwa ana nan da asar ta yi a koma da asar ana nan an jima magariba ana nan an jima isha duk abin da kake dole ka ajiye ka je kana guda biyar kin kaga wannan iya bukata hakuri kuma ka zaka yi cikin yanda aka cika su kaka yi gaggawa kai baka san da nan ne wo kare huta iya bukata hakuri mun ga mutane a yau babu lokaci wanda suke wannan mai arha a wajen mutane kamar lokacin sallah just izo hira awa ɗaya awa biyu ana hira na a uku har da riya mutunci mutane inda mutum ba hatara bai ba ruwan ka yi dariya ka yi waye ana hira awa ɗaya awa biyu yawa an zaki amma wannan ƙarya ne ma a cikin mutunci wannan ku ta yi awa uku amma sallah da mai ta minti sha biyar ga bala'i sha biyar wallahi ka matsala sha biyar kan so ka jarraba a gogo kai minti ishirin yawa ne binci masu sun daga Allah ka yi shara a hudu wani wani bai bai da siya bai shi da kufu da shi gurin wani wani mun iman waya ya ce malam sallah ce muke yi to limamu namu gaskiya ya ce min hukumcin sallah doguwa ta sallah doguwa ne ba ta an takaita ba a san doguwa can ya kire ya sake bidowa to malam mu limamu mu sallah ce ke mun gaskiya jimawa yake kamar minti iya kamar minti wata minti bakwai watan hatara yake Allah Allah abin sadar bijis kana uku bana hudu ba sai ha mutu tare ki wanda ayi ka tsare shi ayi ka tsare shi ya ya ya ya abin minti tara ya ishe su da daga cikin kurin ɗabi'a mutunci gaskiya musamman muhimmancin da sallah shi ne lokacin gummahi riba a rayuwa lokacin sallah ƙwarai yana da muhimmanci ƙwarai gaskiya shi ne riba ka saura gina cikin saban sa amma ba ka da zini da ba lada na kuma an ce sallah allah shi da mu da kuma takaci ya ce kenan akwai haƙuri kan da'a haka akwai haƙuri kan kauce ma abin da aka haramta shi ma ya buƙata haƙuri misali yanzu ya ga mutum misali mutum misali iyawa misali sarmayi ne ko ba sarmayi ba dai kana buƙatar arin babu arin kana sha'awa yi ka haƙuri sha'awa ka Allah baka halaka Allah hore maka amma ya kan kuma ka haƙuri ya zawa dole ka zawa kuma haƙuri da muhimmanci irin wannan wurin baka da kuɗi ga haram ga tambola iri iri ga sharam baka da kuɗi kwanan nan biyu ta wannan satin wanda ga Libya ya aiko mun wakala wala mutum biyu ga mutum biyu ko Allah ko na kuma mun da galibi ne mala da Allah so a miki ya hada aiko mun dai aiko mun ta kalanda aiko mun ta kalanda aiko mun mala na shi amana aiki aikin gida mace amshi aikin ka sama da mazana aikin da kadan da wani Allah bada maka micin ka ci min ka dauki min ci ka ce ka ci ka za ta ci ko aka maka aikin kun din aka kun kun zai hutu aikin malama kake yi shi wani ya ko mi aiki mi da aiki ne su wani ta ce mishi yau na ce dan wa na ce ni matsayi na nemi wa azimi ban irin wannan aiki amma kai zama ka nasiha dan wa kai yanzu na ga alibi kake ka tashi da garin ka taka wannan saharakin ka tai ka dawo ba ka dawo ba ka je neman halak ba ka bi sata ba kudu ba don ka neman halakin ka mace ka neman haram a libya a ba da bila ce na halaka wannan shi ɗan ke zaraka ka neman halakin ka zaka jina zaka neman tashi ka Allah ba za ka neman da zai zai ba da ku ce mana na gode shi ma ne wallahi shi ma haka yi a suna nilewa kun haram to kai ka ta nan halittar gan dai a takaice kenan mutum sai ya yi muni baka amma ai hakuri ka nemi halal ko mun ka tsige ta yi alkhairi irin mutum ya ji diplom ma'aikaci ne ya ji karatu iya misali ya wata kakwanta biyu ce kudawa na asibirar jiki ne ya ce ga aiki gidan tambola hudu iya don ma'aikata gidan tambola kale-kale kakashi kwano ke kakashi ya hakuri muka karamin aiki da ta halittar da ya ma lafiya da abin da ka san haram ne kaka ji Allah ya alka kuma na yanzu zalaka cewa man illa ya Allah makaraja wani alƙawarin Allah ne da ka kai da Allah ka bai da Allah Allah zai baka mota kaka isha shine ke da gani hakuri ne akan magana ta barin abin da Allah haramta maka haka hakuri akan ko magana ta kadara hakuri kan abin da Allah kaddara maka ka yarda abin da ka Allah yake don an ce bambancin musulmi da kawuri na gisa a cikin rukunin mana guda shida ba mai wahala wani shiga da su gaban kadara shi kawuri bai da munar iman kadara kuma mai zuku fitar a kan shiga ko ya haukace yanzu ya rikice ya kisu ta kama shi don komai dora a kan shiga su ɗauka ma mai imanin da sun da abin da ya zo haka allah kadara kuma ni ba ni na kaina ba kuma ka imanin allah kadara mu bayi kahin halittewa annabi ya ce kahin halittu bayi da shekarar dubu hamsin ruwa musulun Allah kadar komi ya firfara komi ya program komi Allah ya program komi naka zaka yi naka abin da kasance haka Allah kadara ka huta kun bi halar ka tashi kuma ka dima alkhairi ka samu matsala ka samu sakai misali matsala ke cewa al-mu'minu qawiyyu khairun wa habu ila min min da'if to fi kullin khairun yace mu'mini mai kadar kadar ya Allah ya san shi kuma ya alkhairi akan mu'mini rago solo biyu annabi ya ce in salama fa ko la ta'jaz kullum imanin ka nemi abin da zai amane ka kaka sai da duniya kaka nemi alkhairi kaka gaji yake fata sa maka shawaru lan a ko ka zaba talama ce kaka ce ai inda ne kaza inda na goce ko dai kaza da baka zaba a kullum abin in ya riga yazo zaka baki naka an ga sauri cikas haka Allah kadara kuma abin da Allah kadara shine Allah su kuma ka koma ga Allah ka nemi warwara wajen Allah ka huta ka ka dauki abin ka dauki abin ka dora kan kai ka sa doka ta abin da musiba ne mutum mai kuma daga Allah ba yanzu cin gaza kasa ɗauka maka haka Allah gari ba wannan albarin ya Allah zama zai kashe yanzu ma Allah ya kashe zama yanzu ma ya kashe kuma ka hannu ma ya kashe jewa yanzu ma kashe wasu kada kashe gaba aka kashe ma kudin da da da su zo duniya baka da in mai gani ka don da yake wani ma kashe cuta ta wani duka bayan mutu gaba daya kullum ya mutu da mutane kullum ya ce kullum ka diba kasa ka diba zama ka dukkan yanzu ka saboda ka haɓu da ka gode ma Allah ne kullum ka diba kasa ka in mai ka don da yake wani iya jajen beta kalmi su wani beta hudu jajen beta kalmi ta ce wasu wani beta hudu gaba daya ya gada makarar baka ta kalmi girki to shi ka duka kwan mamci gaba daya ba zai ta kalmi Allah shi da ke yadda kuna kace haƙuri dukkan ɓangaren rayuwa na san haƙuri haka kuma na zamantakewa jimil yamma abokan zama a sauransu sai ce kamar da mai baya hudu ce ne babi zai kokarin kawo ayoyin ƙur'ani suke da alaƙa da baban nashi yanzu baban haƙuri sai ce ƙala Allah ta'ala ya yi wallazin amanu subiru wa sabiru zuwa ƙashe wa labar zuwa ƙashe ta ta alimra nan ya so kama maganar sabar ki ya ce ya ku masu imani subiru wa sabiru ku yi haƙuri kuma ku jimri me musabara a sabar yin haƙuri jimrewa ka abin da ya zo kamar kai bayani wa sabiru me musabara kamar yaƙi da abokan gaba kana shan wani kwana kamar ka jimri ka fi shan wala don karya shi kana jin wala amma kan baka sha na ganin tsari kana shan wahalar amma kan baka shaka ban kai ba dan ba ba da ma abokin gwagwarmaya haka ya sa tsari kamar gashin wallahi kaga cin kana gaji ba dadi amma sai ka gamba kai shi to shi ne zai zaki kenan shi musabara kenan ku yi hakuri kuma ku jimri gwada jimriya zibru sabr wala Allah ban tilla lakum tulul ba yace nan kaga magana kenan Allah ya kira mu kenan masu imani ana bukatar hakuri da jimri yace wa qala ta'ala ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاعمال والانفس والثمرات وبشر الصابرين zuwa karshe Allah ke nan sanarwa ta Allah ke mana kula na balu wannan tabbas Allah ce za mu jarrabe ku masu imani bi shay min al-khawf wani abu na mutum tsoro ne tashi hankali ne iya waya ke ne wani abu na bala'i da wani abu tashi hankali zai zo imamu ya ku wani ji wani lokaci da hori wucin abinci na kusa min amal wani anfus wani lokaci a samu raguwa ta asarar dukiya gobara ce sacewa ce wani abu da ya zo cin ruwa ne dai dukiya ta tahi wani an fasa hamma da mutuwa da mace-mace wata alluba ta mutuwa duk wannan allah ce zai muku jarraba ku masu imani mamice ya ce wata mara haka da jarrabawa cikin iya itace su yi kaɗan a buga a buga ba su albabba su yawa kurin ba ba samun ba me dai ƙarshen allah ce ƙobashin sabi ka ba da bushara ga masu haƙuri kare da ke duk abin in ya zo ana nema ka sa haƙuri a zawwal tsoron zawwal yunwa zawwal asara a dukiya a rai duk abubuwan in kai haƙuri akwai bishara daga Allah subhanahu wataala ta sakamakon gina aljanna magana kenan ya kama ka wannan aya yace ta wani wala ta qala ta'ala innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab Allah yana cikawa asabirun iya cika musu lada ba tare da lissafi ba yan wa bugai lissafi ba ana Allah ya ya ba lissafi ba kima a to kullu shay'in dawin bidara kullu shay'in dawin ko biyo Allah da sai yake amma na menene abu ne da cewa kalma ce ta abu yawa mi yawa sai Allah zai ba ta lada mi yawan gaske ta da awana ba ta ce shi da kenan nan akwai cewa alƙawarin Allah na ba masa hakuri lada mi yawan gaske وقال تعالى ونون الله يجي ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور wanda ya haƙuri an cutar da shi ya haƙuri kuma da sa barin kin zan rama gaba kan ko zaka mai zaka mai abinci bari ta gama mu akwai irin wannan kamar da ne ba ya da ba ba ba ba san bayani maka bai ya rubu bai rama ba kyale ka zai ta gama iya ne shi mutan ta gama zai rama a wanda ya haƙuri kuma ya yi shalata wa afuwa sufu Allah kaza ko wa afuwa da afuwa da sufu la ta bina sufu la ku kawo da kai ku yi rangwami kakka rike yaran da zuba kai bakana rike wata ran ta gama a kenan wanda ya haƙuri kuma ya yi ya ce haka iya daga cikin al'amura masu muhimmanci masu girman gaske yin haƙurin kuma a yayi wata aya Allah ce ista'inu bis sabr was sala inna la ma'as sabirin ku ne taimako a wajen Allah da cin gurinku da yin haƙuri kuma da yin sallah eh kenan in sallah take baka amfani tafiri na cin nasara haka shi ma haƙuri kuma ce maka inna Allah ma'a sabirin Allah iya tare masakin an san wajen taimako da sauransu a gashi yace wa qala ta'ala ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين الله تلاله ولنبلونكم زام جربيكم ta hanyar ababai na barazana tsoratarwa hatta na alamar mujahidin minkum musabirin har na musaci a ilimin zuwa Allah ya san komi dan a bayyana za a samu jarrabawa a gane mai jihadi kwarai mai imanin kwarai hakuri a gane kuma hakuri mara imani dan da yawa ka samu jarrabawa sai ga wani jarrabawa za a kisa ne za a kama ku za a je ku za a wane ne zai yi mutane ne sai ga yaje bai yi hakuri kamar lokacin aka samu jarabawa ta wannan wannan wani dan duniya da ya zo ka da ya kawo mutane ta adadin suka tawaye da aure kuma ne nan aka bin unguwa unguwa ana yi da ya fuska sallar juma'a suka zawa suka zawa juma'a lokacin ana ana wannan adalci ga ahlus sunna da adda da aka ana yi ana ce Allah halakar da su ana aka gama a ce ku juya hannu za a gama gurin wa'azin da shi ba kwanda da malaman garin a ce to wani malami ya kawo lakani za a yi an yi zala sati guda aka basu Allah wata da tawon nake malama tara ina tunan zan ta yi nemi na ka katurban katar ne katurban katar ne katurban katar ne kwaye ba shekara 30 ko shekara 30 shekara 30 a daidai daidai likita gari malamin da shi ne babban malami nan garin suna wa'azi sai aka ce ku za ku tsaya garu tsoho ya kawo lakani ina jin suna daidai gidan burodin Allah su za a yi kawa kaza kaza za a yi a juya hannu ya juya hannu haka karanta sati an bar duk ɗaya zala Allah da kawo duk saka duka tsare sai suka mu yawo har duk saka laka gaba daya a karanta to da ta mun tunani yanzu ta zai bulagu aka ce aka asirin abin ka asirin ta zai da ta kama guda guda guda illa ta asirin ta zai ci a da su ce wala ka suka tai lokacin kuma da yawa wasu suka tija suka suka ja da baya suka kasa zawa cikin hadisin a takacin wannan ko wani hali ne Allah yana ka jarrabawa da a ware mai jihadin gaskiya da masu haƙuri kuma a ware marasa haƙuri lokaci ya ko to na ga dama yanzu da ke mun ƙare ayoyi da yake kawowa na shimfiɗa a kan babi na zan ƙare ayoyi na babin haƙuri mana ta alaka mutum masu haƙuri kuma alaka yi da sinu zuwa insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa akwai cikin masu shuraren mu ta hanyar sadarwa wata baiwar Allah ba ta lahiya tana da likita da a sa ta addu'a Allah ba ta lahiya eh Allah na mashi ya na mashi na mashi marbi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma shfi mardana اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وارحم واغفر موتانا وارحم واغفر موتانا واغفر وارحم موتانا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Thank you.